بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mulkin sarki ya kawo wannan rana ta talata ashirin da ɗaya ga watan Ramadan hijira na shekara ɗaya da da arba'in da bakwai daga Makka zuwa Madina a kanan da nasara kuma goma ga watan hudu da ashirin da shida wanda aka saba mana yankunan wannan masallaci a daidai irin wannan lokaci kuma za mu tashi a farkon sura ta sittin suratul mumtahina ko suratul mumtahana sura wadda a cikinta akwai gamayyar ayoyi da aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya gwada imanin mata da suka wuya suka fi domin yin mubaya ko ya gwada masu mubaya a umuma ko kuma in an fassauki su wancan ɗaya sunan na al'ummum shahi na sura ce da ta ɗauki sunan matar da aka gwada don aka zurfi imanin ta lokacin mubaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan surar an saukar da ita ne a Madina bayan hijira bayan ma an yi sulhul hudaybiyya aka saukar da ita kenan bayan shekara ta shida ma aka saukar da ita bal bayan shekara ta bakwai ma alamu na nuna ma a shekara ta takwas aka saukar da wannan sura shine shekarar da aka yi yaki na fathu makka wannan sura tana da sababin da ya sa Allah ya saukar da ita kamar yadda wasu surori ko gamayyar ayoyi suke da sababin nuzul to wannan ma tana da sababin nuzul babban sababin nuzul din ta shine yunkuri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi don yakar makka saboda karya alkawari da suka yi shi kuma wannan alkawarin yana komawa ne zuwa ga alkawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da sauran musulmi suka kulla da kafiran Qurayshawa a shekara ta shida bayan hijira a sulhul hudaybiyya yadda abin ya faru a gurguje annabi daga madina ya shiryo ya ɗibo sahabbai ya ce a yi shiri tafiya ce ma ba ta yaki ba don ɗan wukaken da suka rike sai dai wukake na lura irin na matafiya a ɗan soke wata yar wuka ba wata katuwar ta koyi ba a ɗan soke wata yar sanda ba wata gora ba ba wani mashi ba ya ce masu umara za mu je shi kenan suka zo sai da suka zo dab da shiga makka a hudaybiya dama labari ya ce ma shawa. sai suka kare sa wurin suka ce ba za su shiga makka ba sam sam sam dan me ba su faɗa masa ba shi annabin da Allah da ke da ɗakin ya aiko sun kishi shi yan ciwai to nan dai aka yi ta tattaunawa shine har aka tura sai na Usman Sahal ya zo wakili nasu aka yi tattauna aka samu matsaya to a lokacin ne aka rubuta bunudul mu'ahada ka'idodin yarjejeniya daga cikin ƙa'idodin da aka sa manyan su ne da annabi sallallahu alaihi wa sallama musulmi kenan da kafirin za a dinge da yaki sai ba shekara goma ko za a sake yakar juna shi ba zai taɓa yakar su ba ba zai yaƙe su kai tsaye ba ba zai yaƙi waɗanda suke da mu'ahada da su ba irin wanda suke da alayi ko wani abu na diplomasiya suka yadda shi ma annabi ya yadda aka sake sa sharadi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai koma madina ba maganar umara bana annabi ya ce a sa hannu ya yadda sai na umar abin yi masu zafi duk haka suka yi sai su yi kawai abin shi haka aka sa sharadi da da dukkan sharadin aka sake sa cewa duk wani mutum daga makka da ya musulunta ko kuma dama musulmi ne ya gudu ya koma madina to kada annabi ya karbe shi ya koro shi ya dawo na duk gashin da za a yi mashi a yi sai dai wai idan mai gidan shi a makka ya yadda ya koma abinda ba zai taɓa yiwuwa ba amma duk wanda ya gudo daga madina ya hijira kenan ya yi ridda to idan ya dawo makka su kuma su karɓe shi musulmi ba su da hurumin su a wasu har sahabbai umar ya ce ya rasu lakar ka sa hannu a kwanin sharadin cutar ta yawa to sannan suka sa sharadi cikin manyan sharuɗan cewa irin yadda za ga 'yan siyasa na yi ko in an gama tattauna ta ce to banda bita da kulli suka ce to ba bita da kulli duk ƙabilun ƙurayshawa kowace kabila na da yancin ta zaɓi wanda za ta shiga sulhun da shi in kabila ta ga dama ta goyi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ta shiga sulhu tare da musulmi sai ya zama annabi ne kawarta rada a kawo mata hari annabi ne kare ta wanda kaga dama kuma ta zo ta hada kai da shawa sai su zama su ne kawayenta a diplomasiyance rada a kawo hari shikenan sai su ba su kariya manufar wannan ka'idar wannan sharadin shine duk wanda suka shiga sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya halatta bangaren Quraishawa ko wasu da suka yi alaƙa da su su kawo mata hari ko su ce baka a yaƙe ta sirrin alaniya haka duk wanda ya shiga sulhu da Qurayshawa baya halatta musulmi ya yaƙe shi ko ya taimaka a yaƙe shi akwai wani shirda ka rubuta da bai ce a sa tabi da shirda mu aka cutar ce karku da mu karku da mu ba zai dade ba cikin aka sa hannu annabi ya ce wa sabai wanda ya koro hadayar shi a yi aski kawai a juya fa in ufsir fa in ufsirtum fa man sai sara min alhadi dama in an tare ku ku yanka abin da ya samu na hadaya ku koma garin ku Allah ya ga me kuka yi ran sahabbai a bace aka sa hannu aka yi aski aka yanka dabba aka juya to ba a daidai wannan lokaci kabilar Banu Bakar sai ta je sai ka sa hannu a cikin yarjejeniyar tare da Qurayshawa sai ka zama alliance na Qurayshawa kabilar Khuza'a ita kuma sai ta taho Madina ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma sai ta sa hannu da shi sai ya zama kenan yanzu Qurayshawa ba za su yaki Khuza'a ba kuma ba za su goyi bayan duk wanda zai yaki Khuza'a ba to kuma tun a jahiliya da kabilar Banu Bakar da kabilar kuza'a ba a shiri yadda ka san annabi da kafiri ko musa da farauna zaman bakar gaba aiki turan nan kawai sai rigima ta taso tsakanin kabilar banu bakar da kabilar kuza'a sai banu bakar suka sada da da daddare sai suka je suka samu sanatocin gurin shawa suka ce za mu koya wa waɗannan mutanen darasi kamata yi gurin shawa ko ne su ce karfi saboda yan alliance ne na annabi ko kuma su ce in za ku yi babu cikin sirri da daddare sai suka ce ya yi daidai maganin su kenan kafin a tashi da daddare an fada wa annabi da ya faru eh su suna da sun ci ribar duhun dare to shi ko mala'ika in ma da lokacin da ya fi daɗin aiki sai ka ce da daddare kenan ko ba gosulo dama gosulo bai tare shi to balantana ma gosulo bai tare shi ko ba ma gosula shikenan bayan sun yi wannan laifi ne suka goyi bayan su da daddare a da aka fara yakin akwai wata kwarya-kwaryar kabila a cikin kabilar banu baka da ake ce masu banu nufata sai ƙurashawa suka ɗiba zaratan sojoji sai suka cakuɗa su daban da na banu nufata sai suka haɗe da na banu bakar sai aka yaƙi kuza'a laifi na biyu kenan laifi na uku sai shawa suka rika tura wakilai na sirri har Madina sai suka je suka zauna da yan kabilar Banu Nazir Yahudawa kenan da Yahudawan Banu Kainuka duka wannan karshe karshen shekara ta bakwai zuwa cikin shekara ta takwas sai shawa suka ce ma Yahudawan Banu Quraiza a Banu Kainuka da Banu Nazir ku yi kokari wannan alƙawarin da kuka warware da manzon da kuka kulla da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku kokari ku warware shi dan mu ga ma a makka mun samo hanyar warwarewa me hikimar haka hikima ce ta makiri kwararre wato masifofin siwa annabi yawa shine shine rigimar ka san wai can fada kage ko to shine sai amfani da shi in kana fada da wani kai ta ballo rigingimu har abinda ba yi ba ka ballo an yi sai ai sulhu akai shi ba a taba wanda aka yi ba to irin wannan suka kullo kawai sai banu kuza'a suka tafi suka faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama dama yana da masaniya ana faɗa mashi sai nan da nan ya tara sahabbai ya ce ƙwarishawa sun karya alƙawari babu makawa sai na yaƙe ku sai ya ce amma ku dukan bakin ku kan kafin sai daga hannu ya addu'a ya ce ya Allah ka makantar da wurin shawa akan shirin da muke na auka musu addu'a ce yayi to a wurin akwai Fatim ibn Abi Balta shi asalin shi mutumin Yaman ne ba ba Quraishi bane ba dan Makka bane ba dangin iya ba na baba illa iyaka dai yana da abokai yana da amina yana da makota amma bai da alaka da su ta jini yana wurin akai wannan magana ko mutumin nan an yakin badar da shi a shekara ta biyu bayan hijira mutumin kirki ne mai imani kuma matan shi da ƴaƴan shi da shagunan shi da lambunan shi da hannun jarin shi suna maka su abubakar da umar da sauran sahabbai sai yake ga to ai su waɗannan sahabban ai duk suna da ƴan uwa a makka ko hari aka kai zumuncin nan zai amfani to ni wa nake da shi sai ce bari in yi wani abu ko ba zai amfani ba shi ne sai ya ɗauki takarda sai ya rubuta ya ce ya ku mutanen makka cikin sirri ina shelanta muku ko ina sanar da ku cewa annabi ya gama harama tsaf zai kawo muku hari ya rubuta ya je kasa ya sa hannu kuma a nan farko ya ce min hafiz ibn abi balta sunan shi karara sunan shi na yanka su da ba da nake ne mu irin wai namu da zai batar da suna an san kowaye sai kira wata mata ma kira yace ga lekan nan sai tafiya ba makama ba magama ba cin zango daga Madina zuwa Makka tafiya ta kusan kilomita 500 suka iya cinye ta a kwana hudu kullun kai tafiyar kilomita 150 zuwa 170 a ƙasa kamar nan da Kano kenan tafiyar zango biyu kenan zangon rana da zangon yamma kaga kuwa suna fi kokari duk da mu ma mu shirya sai an da wannan lokacin kafin duniya ta kare duk wata na'ura sai ka daina yi shi yasa in in zaka sai na'ura ka sai mai expire kafin sai wani ma yi expire eh ka sai ma mai expire ban sai wani mai expire kace a kawo dama za ta yi ba wani lokaci da ya da jigogi za ta taki sun saba da wannan abin kuma a ce ba shi matan nan ta ta sauri da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Ali bin Abi Talib ya kira Zubair bin Al-Awwam ya kira Annabi Qidad yace masu akwai wata mata yanzu haka in kuka tafi yanzu kuka yi tafiya mai sauri to za ku cin mata daidai ta zo wani rawzatu khas har wurin sai da ya faɗa ya ce ku je ku same ta a koto wasiƙa na nan ba da ta sa a kiso abba daidai wurin suka cin mata kawai ana zuwa sai na ali ya ce ba mu takardar da aka yi ki ta ce ba wata takarda a jikin ki ya ce wallahi ko ki bayan ko mai makin tsirara mu fata na nabe ba da oda ai ba wani bata lokaci ko takarda ya da ki banza ya da ki banza ce me yasa ka dage da ce annabi ya yake ni da kaga ba dama ne ka kwanta kitso ta ba su ta ciro wasiƙa ta ba su aka ce kawai suka juyo ana dawowa annabi ya ce a kira mutane ana kiran mutane ya buɗe wasiƙa ya daga ya ce me me haka me haka ke wallahi tallahi ya rasulullah na san wasiƙa na ba su yi na komai ba na san ba za su yi na komai ba amma ni ba dan makka ba ne banda alaka da jini da su ni dan Yaman ne saukata a Makka ta sa muka hade da ƴan uwan sai na Usman sai na zama kamar dan uwan su na jini amma dai kamar ce ne ba abu bane yace ya Rasulullahi wallahi na tabbatar da cewa zuciyata yana da imani kuma na fi son musulunci akan su wa'incan mutane kuma ba na yi bane dan in nuna na fi son kafirci akan musulunci ko ko a ce na yi ne dan na yi ridda na bar musulunci ya ce a wallahi har yanzu ya rasulla ina nan mai yarda da cewa musulunci shi ne addinin gaskiya bayan shi ya gaba wannan abubuwan nashi sai annabi ya kalli sahabbai ya ce innahu sadaqaku wannan maganar da ya faɗa wallahi gaskiyar magana kenan ce annabi ya yi kenan sai sai na umar lara takobi ya ce ya rasulla ban izini in kashe shi munafiki ne wannan maganar ya faɗa ne kawai dan ya san za mu aika da shi sai annabi ya ce wa mayu innahu qad shahida badara kai umar ai ya je badar wa mayu dirika la'anna allaha qad ittala ala ahli badr wa qala amalu ma shi'tu me ya sanar da kai Allah ya leka zakata duk wanda ya je badar Allah ce ya wanda ya je badar duk yadda kaga dama je kai sai ka shiga aljanna to mutumin nan na ciki ya zaka yi da shi to shine sai Allah ya saukar da wannan aya aka ja mashi kunni da sauran mu yan baya to da ba a hada kai da kafirai shi yasa surar abin da take karantarwa shine jan hankalin mu akan cewa ba a hada kai da kafirai saboda mugun hadarin da suke da shi da za ga yanzu kuma wani saboda jam'iyyar shi saboda hada-hadar shi ta kasuwanci sai je hada kai da su a ƙarshe ayar za ta faɗa mana ko sura za ta faɗa mana matsayar shi to bismillah suratul mumtahin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل
سورة المنتهنة مدنية وهذه ثلاث ثلاث عشر آية wannan sura na da ayoyi goma sha uku wa mawdu'u har ra'isi babban abin da suke karantarwa shine al'adalatu fil islami tsantsar adalci da ke cikin musulunci fi mu'amalatil kuffar al harbiyyi wajen mu'amalantar kafiran da ake yaki da su wa ahli zimmati minhum da kuma ma'abuta alƙawari mana kafiran amana wanda aka yarjejeniya da su kuma suka kiyaye sharuɗa da ƙa'idojin yarjejeniyar to addini sai ya tsara cewa akwai yadda za a yi mu'amala da su ta kyautatawa bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya kada ku riki makiyina makiyinku a matsayin masoya shine kar ku riki kafirai a matsayin masoya ba a abota da su sai dai kai mu'amala ta hai hai wannan ya halatta hai hai amma a cikin ana neman ka ba a ganka ba a tambayi kafiri anya ka lalace yasa surtu ali imran Allah ya fito da maganar karara irin wannan sanan ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum karka kuskura ka rike abokin sirri in dai ba musulmi bane duk wani da ba musulmi ba a sirri da shi sai dai ku iya sirri na wani kaya sai a zo da wasu kaya ba ka faɗa ma abokinka ba kayan ku sun sauka a Legas kai ka kira shi da kwantena ko ɗaya ce to kayan da fa sun sauka ce ni ma ina da tirakin ID ina bi na gani to kaga wannan wata harka ce amma ku kebe ga ce a ai na mu a masallaci ai muna nan muna kaza a la tattakhudhu bi sanatin min duni wala ta la ya'lunakum khabala ba su muku fata alkhairi ba waddu ma alaykum kullun so suke su ga kun wahala kadbadatil bagz kadbadatil bagza min afwahihim wa ma tuqi suduruhum akbar iyayya ta bayyana a bankunan su kuma ma abinda suke boyewa ya fi muni Allah ce kar ku riki makiyina kuma makiyanku cikin kafirai kenan a matsayin masoyi tulquna ilaihim bil mawadda tusiluna ilaihim bil mawadda kuna isar da soyayya da kauna tsakanin bainakum wa bainahu tsakanin ku da su yanzu abin da hadin yayi ai ba wanda za a yi wa haka sai cikakken masoyi amma sai yayi shi ga cikakken maki yace ba da an azharu lakum al adawata bayan mutanen nan sun riga sun bayyana muku kiyayya li imanikum saboda imanin da kuka yi bi da ni ai la yaliqu bikum wannan dabi'ar bata dace da ku ba ya ku masu imani zalika mislu ma ruya wannan misalin abinda aka ruwaito kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama kasada ghazwa ahli makka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nufaci kai yaki ga mutanen makka fa asarruhu ila ashabihi sai sirranta wa sahabbai shi ya fada musu an ce a nan din ma ba ba makare fada musu makka bane ce masu yayi za mu kai hari nan wajen sai nuna wajen makka daga madina in kana so ka nuna makka sai ka nuna ku ce za mu kai hari nan wajen wajen kunai kunai din nan sai da nuna masu kaman kunai to amma kuma sai ka ratsa makkan ko ta gefen makka kadan za ka je kunai wasu ruwayan kuma suke nuna a ya faɗa musu kara amma lokacin da yake ganawa da makusantan shi wanda hadin na ci fatima ibn abi balta ana ci to sai dan sirranta musu gashi gashi abin da ke faruwa wa warra bi hunayn sai masa tauriya yace wajen hunayn ne zamu kai wani hari fa kataba hatib ibn abi balta ata ilaihim kitaba sai hatib dan abi balta ya rubuta wasiƙa ya aika ma quraishawa min ahli yaman ya aika wa Qurayshawa bidalika yana ba su labari da haka lima lahu indahum min al-awlad wal ahli al-mushriki saboda abin da yake na iyalai na ƴaƴa da iyalai cikin waɗancan mushrikai wa huwa haliful li quraish shi dan yarjejeniya ne mana ba da bane na jini da ne na yarjejeniya wanda a laraba na da irin wannan kabilar wannan salam da yawa in ka dauki kasidar shamfara talamiyatul arab da wannan ya bude aqimu bani ammi abinda yake fade kabilar shi ta yi wawanci da rashin wayo ta nuna takarrariyar kabila ce shine yazo ya shedan ta musu yake cewa shi yanzu ya aje su a matsayin iyaye a matsayin iyaye sai kuma ta kabila ya ce shi yanzu su dauke shi a matsayin ɗansu shi ne ake ce mashi hali da ƙaramin ha'un mara dubu to shi ma wannan mutumin da ya zo sai ya haɗe da ƙurin shawa sai zama halifu duk abin da ɗansu zai masu na ba da rayuwar shi don kare su kai ma za ka yi amma duk masifar da ka ballo za su shigo su ruwa da tsaki la ya tsaruna a fahim hina yanzu buhun ko to su ma haka za su yi maka ƙurin shawa ba sa tambayar laraba ba sa tambayar ɗan uwansu dalili in ya ce wani ya cuce ni to ya zo suka kulla wannan yarjejeniya saboda abin da za kai har yayan shi na cikin waɗancan mutane suna kaiwa da komowa saboda bai samu ya ɗauko su an goshi jira ba ya ce min ahali yaman yana cikin mutanen yaman fa'ara da ya faza bi zalika ahala hufi quraishin sai yayi nufin ya baiwa iyalan shi kariya cikin quraishawa ma'a imani tare da imanin da yake da shi annahum kuffarun la yablihuna Allah wa rasulahu tare da imanin da yake da shi na cewa waɗannan mutane dai kafirai ne kuma ba za su taba iya rinjayar Allah da manzon shi ba fassarar da Nabi sallallahu alaihi wa sallam alkitaba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa a dawo mishi da wannan wasiƙa mimman arsalahu ma'ahu daga waɗanda ya ko daga wanda ya aika da wasiƙar bi ilamillahi ta'ala lahu bi zalika saboda fadawar da Allah yi wa annabi da haka cewa ga ko ta mata can fa za ta kwance duk kullun da kuka yi sai annabi ya maza maza ya tura wa'incan bayan Allah da Ali ibn Abi Talib da Zubair ibn al-Awwam da kuma Al-Miqdad yace su je su dawo mashi da wasiƙa kuma suka dawo wa kabe da uzra Khatib kuma ya karbi uzrin Khatib famana Allahu al-mu'minina min amalin misli hadhihi al-muwasala bil mawadda bainal fariqaini sai Allah madaukakin sarki ya hana muminai aikata irin wannan aikin na isar da wani abu na sirrin musulmi zuwa ga kafirai wanda haka aiki ne mai nuni ga kauna bainal fariqaini a tsakanin bangarori guda biyu wa bayyana sababan man'i bi qawli sai Allah ya bayyana sababin hana mu yin sirri da kafirai yace abinda yasa na hana ku samar da irin wannan soyayya ta kudda kudku da su wa kad kafaru bima ja'akum min al-haqqi sai riga sun kafirce ma abin da yazo muku na daga gaskiya shine dinul islam addinin musulunci wal qur'an da al-qur'ani yukhrijuna ar-rasula suke fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa iyyakum kuma su ne suka fitar da ku min diyarikum daga gidaddajinku bi tadayifihim alaikum saboda bakuntar da suka yi muku wannan ishara ce zuwa ga shi hafiz da kai ba ko ka zo garin suka saukar da kai kamar sun yadda kai ɗansu ne amma ba da jimawa ba da ka karɓi addini suka taso ka da gaba kuma shi ne yanzu kai har ka manta mutanen da makiyan kai yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum sune masu fitar da manzon Allah kuma su fitar da sahabbai waɗanda suka yi imani a cikin sunan al-anfal Allah ya zayyano mana irin waɗannan miyagun ayyuka da suke wai yamkuru bi kalladina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin Allah ya rasulullah ka tina makircin da mutanen nan na Makka kafirai suka rika kulla maka ko dai ni yuthbituka ko dai su sa maka takunkumi da daurin talala aw ya qatuluka ko kuma su kashe ka aw yukhrijuka ko su kore ka a garin kuma sai da suka yi da yaci duka hukun sai da suka yi mashi sun yi yunkurin kisan shine bai nasara ba amma sai da annabi ya kusa shekara bakwai da takunkumin qurayshawa a kan shi ko kaya qurayshawa suka kawo wanda suke goyen bayan shi kenan in suka kawo kaya kasuwa ba a sai ƴaƴansu ba a aure in sun nema aure ba a basu in masifa ta same su ba a masa jaje in muna same su ba a kaza har sai da Allah ya kawo sababi irin wayannan mutanen su ne kuma sai ka ce masoya Allah ce wayan kuruna kafiran na haka suke kullo makirci amma wayan kurullah Allah na mayar masa da makircin su wallahu khairul makiri ai Allah ya kowa iya mayar da makirci ga mai makirci yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum suna fitar da manzon Allah daga gidaddajin su kuma suna fitar da ku wai me yasa suke fitar da ku ne an tu'minu billahi rabbikum ai li ajli an amantum saboda kun yi imani ko da kun yi imani da Allah madaukakin sarki waja'alahu mudari'an li bayani annahu sifatun lil kuffari mustamirra Allah ya amfani da fi'ili mudari'i dan yayi nuni da cewa wannan siffa ce ta dindindin ga kafirai bin nisbati ila muslimina dangane da musulmi aitu wajadu li zalika sabila duk sanda suka samu dama game da haka duk sanda kafiri ya sami dama to sai yayi burin kabar musulunci waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a kadu fa waddu mawad suna matukar kaunar su ga kun yi ridda irin yadda suka yi ridda farashin ku ya zama daya wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ba za su bushe ba suna yakar ku sai sun tabbatar kun bar musulunci daga nan sai ce masha Allah haka ake so to da ka eh su kafiri shi dabi'ar nan ta dinka siffar nan da Hausa yake cewa dan a fasa kowa ya rasa sun duka ma da haka kamar nan gaba ayar da zaka ji Allah zai faɗa mana iyyaka hukum yakunu lakum ada duk sanda suka samu fawa akan ku sai sun nuna muku kiyayya ko ina suke haka suke su ba sa kiyaye alƙawari ba sa kiyaye zumunci ba ma su da ta ido ba su da ta ido an yi mutum da uwa da uba an yanka rago kaga shine albarkacin addini zai ji kunya amma a yi mutum a ƙarƙashin gada ba a yi auren uwace da shi ba sai lokacin da ya cika shekara goma da samun aiki a federal gamma wai sannan da ake tatuwa za a taya wani murnar shekara goma da samun da fara aiki da kadar zaman digiri uku ba sai kuma ce to a hada da auren uwace da uban shi kaga shi dan ta gaban fatiha ne ba to kai me kake tsammanin dama za a abin nan amma riga fatihar an zo bayan fatihar ma ya aka kare ko to bar nan da riga fatihar kai bar ka to ba ma fatihar ko da aka zanyi ma ba fatiha aladu uku ya siyo aka yanka na shi da maman shi da shi da uwa da uba ɗin shi ɗaya aladan da an hana shi a littafin da ya ce shi ne littafin shi musulunci an hana shi hankali ma ya hana shi likitanci ya hana shi hauka ya halatta mashi to amma da ga haka wani yake rikar su ne abokan sirri za ga wani tababbe ɗan siyasa sai fito ne ya ce su ba mu mutane radda wani abu ya zo kuma sai kaga bambancin su ta bangaren su iyaka hukum ya kunu lakum ada duk sanda suka samu dama sai sun nuna muku akwai kiyayya ba in shirme ya zo sai su turo muku in aikin arziki ya zo sai ku ji shiru sai dai ku gana damawa ko kana da yancin ka sani ka rasa sani ku mai da kai saniyar wani to Allah ya ce dalili shine an tuminu billahi rabbikum kawai za su yake ku ne saboda kun yi imani da Allah ubangijinku la li shay'in akhar wallahi ba dan wani abun bane wannan rabbikum na'atun ne lillah ay alladhi yastahiqu an tu'minu bihi li kaunihi rabbakum wa khaliqukum Allah nan da ya cancanta ku bauta mashi domin shine ya halicce ku kuma shi ya rene ku Allah ya ce lallai ku shiga taitayin ku game da kafirai kuma ku yi abin da nace muku anan in kuntum kharajtum jihadan fi sabili in dai kun kasance masu fita jihadi don ɗaukaka addini na ne ga dai jihadi da da na fatahu makka annabi ya ke danta muku duk wanda zai fita dan Allah to kar ya aje daidai da kwayar zarra da soyayyar ga wayancan mutane wacce za a marzaki in dai za ku fita ne don neman yarda ta wa jawabu sharti dalla alaihi ma qablahu ay fala tattakhiduhum awliya in dai haka ne to jawabi shine kada ku rike su masoya har ku zama tusirruna ilaihim bil mawadda wai kuna gana wa sirri ta kauna tare da su Allah ce wa ana a'lamu bima akhafaytum alhali ba ku san ni na san abin da kuka boye wa ma a'lantum da abin da kuka bayyana din na sani din na sani ba wani sirri da zaka ba su yi gum kawai wa may yaf'alhu minkum duk wanda ya sake aikata wannan abin daga cikin ku me yasa malamai suka ce ba da shi ake ba da da shi ake sai ce wa man fa'alahu minkum duk wanda ya aikata haka a cikin sai aka ce wa man yaf'alahu minkum an ja layi kenan ko a tare gaba to wallahi a gaba duk musulmin da muka taba samu muka ƙara samu ya haɗa kai da kafirai faqad salla sawa as-sabil to wannan mutumin ya bace daga tsakiyar hanya madaidaiciya wanda ya shifu akbarar musulmi na ilayhim wanda yake tona asirin musulmi zuwa gare su au bi ayi amali yusa'iduhum ziddal muslimin ko kuma yaje ya musu duk wani aiki da zai taimake su su yaƙi musulmi wata na'urar murtaza bai ta lalace sai suka zo suka ce ka gyara kai kuma gwanin gyara ne kar ka gyara to da in ka gyara za a murtaza bai da ita yanzu kai ma ka shiga nan amma idan wayar wani a cikinsu ta lalace a zai gyara min shi wannan ba wata damuwa ba ba damuwa saboda ko da ita ko ba ta ba zai canza yanayi ba amma da abin da zai canza yanayi a cutar da musulmi a kada ka haɗa kai tare da su ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka rayu ne ala sawa isari madaidaiciyar hanya a suratul nahli Allah yake cewa wa ala llahi qasdu sabil tafiya a daidai madaidaiciyar hanya tsakiyar hanya to Allah haka yake so kuma ana so kai haka dan Allah amma wa min hajair daga ciki akwai mutanen da sun karkace daga ciki akwai mutanen da sun ajaye maganar tsakiyar hanya suna muzabdabi ne sanatin yaskafu إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ثلاثة إن يثقفوكم to Allah ce bari in faɗa muku wasu daga cikin dalilan da ya sa na ce kar ku ba su dama in yakfaru bikum in suka samu sa'ar ku suka hauku ya kunu lakum a'da za su zame muku makiya kuma yuzhiru yuzhirul adawa za su bayyana maku kiyayya karara a gaban ka za su son kai a gabanka za su yi danniya da murdiya ba su da addini ba su da tarbiyya ba su da kunya ba sa la'akari da zumunci sannan ba sa la'akari da soyayya kaifa wa iyyam haru alaikum la yarqubuna fikum illa wala dimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun Allah ce kai ta yaya ma iyyam haru alaikum ko wa iyyam haru alaikum ta yaya kai zaka saki jiki da su alhali in dai suka samu rinjaye a kanka la yakubuna fikum illa wala limma ba za su taba la'akari da zumunci ba ba za su taba la'akari da alkawari ba yurdunakum bi afwahihim za su ta muku dadin baki da harsunan su ai ana tare ai ana tare ai manufar dai a zuwa gina kaza ai a samar da kaza wa ta'aba qulubuhum amma zukatan su suna nan suna kiyayya da Allah ce wa aktsaruhum fasiquna mafi yawan su fasikai mafi yawan su nan mazu suna da mazu ce wa kulluhum fasiquna ya haka ya faɗa wa nura afa man kana mu'mina kaman kana fasika dole ba mutum fasiki ne to da haka wannan aya ta raba musulmi mutane zuwa gida biyu immal mu'minu wa immal fasiq al-fisqu anan sai ya zama kafirci Allah madaukin sarki ya ja kullum ya ce wa aktaruhum fasiquna ishtaru bi ayati llahi thamanan qalila sun sayar da ayoyin Allah sun karɓa wasu ɗan kuɗaɗe kaɗan fasaddu an sabilillah sai suka dosa toshe hanyar yaduwar addinin Allah innahum sa'a ma kanu ya'malu wallahi abin da suke aikatawa ya munana kamar Allah ya ce na lura hukum ma gane kafiran nan ba ba bari in sake maimaita muku la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma ba sa la'akari da zumunci a mu'mini ko ba sa la'akari da alkawari wa ulaika humul mu'taduna yan ta'adda ne asalin yan ta'adda su ne in ba ka ba ka ba ne haƙƙi haƙƙin shi mana ba zai bayar ba ka faɗa miki gaskiya mana sha ba za ka yi ba zai maka daidai ka ka dawo wannan ayoyin na na cikin jirgin suran nan da ba ba ba mala eh surar bara'atun min Allah ba dama tun daga bude aka raba gari in ka ji an yi zafi a ciki sai ka ce eh dama ka san za a rina ba tun da kaga ba a bude ta da basmala ba sallama kenan to kai ka san zafi zafi Allah ce iya ta karanta ku iyyaka hukum in suka sami nasara akan ku ya kunu lakum ada za su zame maku makiya yuzhiru al'adawata lakum za su ta bayyana maku kiyayya wa yamsutu ilaykum aydiyakum za su tabbaza hannuwansu akan ku bil qatli da kisa wa darbi da duka wa alsinatihim za su bada harsunan su bisu'i da miyagun maganganu bisabbi da zagi wa shatmu da da da da kyara da tauyewa da cin mutunci wa waddu law takfuruna har ma za su buraci ina ma da za ku kafircewa Allah wallahi sai sun maku irin wannan abu kuma za ga haka suke ta kawowa yanzu kafirin duniya mai suke ta cewa Najeriya ma shugaban kasa ya maza maza ya magana duk wata maganar shari'a a janye ko ina hizba da aka kafa kowace jiha kawai a soki wannan halin ne ake faɗi amma a haka za ga wasu suna son su hajjin su lokacin da sarautar ingila ta mutu a nan kasar akwai da suka yi walima wai wani bincike ya nuna wai wai tana da alaka da gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ka kaddara ma ya tabbata na san dai bata kai abuja har kusa da shi ba kuma yana can ana raɗa wadanda na ita da ta zo ma bayan karni ne shekara ta dubu biyu to kun ma shi ne tunda dai kafira ce kafiri ba wani abu za ka yi mai na fatar alkhairi kuma ya riga ya mutu Allah ya cikin shi ta ina ya yafe mishi ta ina ya karbe shi ta ina ido ya riga ya farar da gari shi gaba daya to da ka kafirai suna da irin wannan halin shi yasa Allah kullun yake an karar da mu harsunan su ba su da kyau a kanmu la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا haka Allah yace tubla wan nabi amwalikum ala kifi ya hakuri zan jaraba ku a dukiyar zan baka dukiyar in biyo baya da jarabawa yau zan zo da lesson din yau zan ɗanɗana lesin ta kuma yau zan yi jarabawa kuma yau zan yi maki kuma yau zan fitar da ruwa Allah kenan Allah ya ce la tubla wal nafiya malikum wa anfusikum za mu jaraba ku a dukiyarku za mu jaraba ku kuma a kawunanku wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum za ku rika ji daga waɗanda aka ba su littafi kafin ku wa min alladhina asharaku kuma za ku rika ji daga waɗanda suka kafirta me za ku rika ji azan kafira maganganu na cutarwa masu muni ai tasa wa musulmi sunaye kala kala bayan yi shari'a sai ga wajen siyasa yana kokari wai shi dole ni mutaran ne muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula wutar su daban alaya ai ka fito ka nuna kai musulmi ne ka fito ka nuna kai musulmi ne in ya so in ba zai yi ka ba ta fi nono fari duniyar awadir sabilin ne kun fi duniya ka annaka garib awadir sabil dan tanyi ne duka za ta a gaban Allah mai gaskiyar imani shine mai cin nasara la tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmi al-umur inda za ku hakura ku saka tsoron Allah to Allah zai shiga al'amarin ku don kun yi azama babba Allah yake lan tanfa'akum arhamukum lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum والله بما تعملون بصير
لن تنفعكم ارحامكم zumuncin ku da su ba zai maku amfani ba ko kuma zumuncin ku ba zai maku amfani ba kenan mutum ya kiyaye kare ce shi yana da babban nasaba ga mutanen makka shi na da jinta ya kai hadibu barkati waɗanda ma ƙuraishancin ya haifa ƙuraitancin ba su tsinan yadda zai tsinana musu karabatukum wala auladukum ƴaƴan kuma ba za su yi muku amfani ba shi Hatim ibn Abi Balta'a ce a ciki yana da wasu ƴaƴa a Makka ba su musulunta sun wo hijira ba to kuma bai so a taba su da cewa ai ƴaƴan ba ai babansu musulmi ne ku kwakwafte su a shine sai ya shirya wancan dabara sai Allah yake ce mashi ina dan kana da yaya mushrikai a maka ba fa amfanin da za su yi maka raba gari za a yi sashi ya tsine wa sashi shikenan zama ya wani shine al-mushrikuna mushrikai alladhina li ajalihim asrartumul mawaddata bainakum wa bainakum wanda saboda wayannan yaya mushrikai ne yasa kuka sirranta kauna kuka rubuta wasikar tonan asiri tsakanin ku da su tsamma'an kuna masu kwaɗayin ayya haka zukun fihim su tsare maku waɗancan ƴaƴan wanda in aka tsare su an tsare ku fala yanfa'unakum min al'adabi la fid dunya wala fil akhirah waɗannan ƴaƴa ba za su iya ka amfanar ku da komai ba cikin game da azabar Allah a nan duniya da kuma lahira Allah ta yawmal qiyamati yafsilu bainakum ranar alkiyama Allah zai yi hukunci a tsakanin Allah zai zo da kowa da kowa sai mana hisabi shine yawmal qiyamati yafsilu bainakum wa bainahum da sanan bainakum wa bainahum wa takununa fil janna sai ku musulmi ku kasance kun shiga aljanna wa hum fi jumlatil kuffari fin nari su kuma suna cikin taron kafirai waɗanda aka wasa su wuta wallahu bima ta'maluna basir Allah madaukakin sarki mai gani ne game da abinda kuke aikatawa. Na'am.
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير to Allah madaukin sarki yace to kad kana lakum uswatu kuna fada abun koyi hasana abun koyi mai kyau fi ibrahima game da annabi ibrahim alaihi salam inna ibrahima kana ummatan qanita nabi ibrahim shi kadai gayya ne qanita mai kaskantar da kai ne ga Allah mai da'a ne ga Allah shi yasa Allah ya kore shi daga yahudawa ya kore shi daga nasara ya karbe shi daga mushrikai ya ba musulmi su kadai ma kana ibrahimu yahudiya wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al-mushriki ba mushriki bane ba bai hude bane idan yahuda ko ya zaburo sai ce abraha ina baka fada daidai ba bai ba ba naka bane kiristoci ma ita fada ba nasu bane saboda ba kan aqida shi suke ba a mu musulmi na kace muna da abun koyi daga annabi Ibrahim alaihi salam aibi kuna da abun koyi daga gare shi kaulan wa fi'lan a magana da kuma aiki wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi minal mu'minina na daga mu'minai menene abun koyin da muke da shi game da annabi Ibrahim id qalu li qaumihi yayin da suka ce wa mutanensu ‘yan uwansu danginsu waɗanda suka ƙi biyo su addini inna bura'a minku mun barranta daga gare ku wa min ma ta'buduna min dunillah da kuma abinda kuke bautawa koma bayan Allah kafarna biku ai ankarna ku mun kafirce mu abinda kuke bautawa nan ba mu bashi wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha abada kuma gaba da kiyayya da jin haushin ku sun bayyana tsakanin mu da ku kuma wallahi har abada hatta tu'minu billahi wahda har sai kun yi imani da Allah shi kadai to sai aka togace mana wani abu wanda shi ba a so mu koya da Ibrahim kar mu kwaikwaye shi a ciki illa qaula Ibrahim da abi sai dai maganar da annabi Ibrahim ya faɗa wa mahaifin shi wannan maganar da ya faɗa ga mahaifin shi la'astakiranna lak ya ce baba zan nema maka gafara haka ya faɗa baba ya musamman da ka zo suratu maryam ya zo ya ta ya abaci ya abaci ya abaci a ragibin an ta an hada haji ya ibrahim abin da ya abaci inni afaku ayyamattaka azabun min arrahmani fatakuna da shaytani waliya baba in ko baka zo ka musulunta ba ba za ka zama masoyin shaidan sai kawai baban ya ce mashi ya ibrahim abin nan haragibun hatta hali hati ya ibrahim yanzu kai ibrahim gumakan ne ba ka so duk ba su muke bauta mawa ba gumakan ne yanzu kai kake tsana to wallahi la illam tantahi la arjuman nak idan baka daina zagin su ba zan je ka wahjurni maliya tafi ka bani wuri ban ma san ganin ka shine sai ce qala salamun alayhi baba amincin Allah ya tabbata a gare ka sa astaghfiru laka rabbi zan nema ubangiji zan nemi gafara wajen ubangijinka zan je in samu ubangiji na in ta roƙa mashi ya Allah baba na yayi shirka ya hada ka da wani yayi kaza yayi kaza Allah zan nemi ya zan roƙe shi ya yafe maka innahu kana bi habiya yana tausayi na yana jina in na roƙa mai in na roƙa masa ta wannan gafara ina ga zai iya yadda amma wa atazilukum wa ma tad'una min dunillah amma ba zan kaurace muku da ku da goma ka shine ya kaurace musu yaje ta nema wa baban gafara yayi ta nema mishi gafara yayi ta nema mishi gafara wanda bayan ya tafi ne shi ma daga baya zo ce falan ma abin nan falan ma janna alaihi layl ra'a kawka ba qala hada rabbi falan ma falka la uhibbul amilin falan ma ra'a al-qamara badilan qala hada rabbi فلما أقل قال لئن يهدني ربي لا أكونن من القوم الضالين da ya ga wata ya ce ka in ma za a bauta ma wani abu wannan ne ya fi gunki ka gan shi kato na lura amma su jin haushin shi sun ya zama gagara ba dau har wanda wata ya aska aka sace maramu ya kasa kai kai kai wata ku ai ba yan banga zaka ji haushi ba kai ga anguwa cike da yan banga cike da a ba yan banga bane wata ya aska ragon ka barayi suka sace na baka sirrin ne in kana da kyas to kai ba ko tuna nan a jiya ko da ta musulunci da ta bature irin kai ina karar wata na san kan ya gyara kilan ne me wata da ya dai kaje kotun koli wurin wata yayi mana nisa to ko kuma baka takarda ƙara ka kai mace ne da ran sakon ku zai kai to da da ya ga wata yace in ma da wanda za a bauta ma wata ne falan ma a fada kai can sai ga wata ya fadi bada da idan ya hadi ne rabbi da kunan min alqawmi zalim sai Allah in dai baka sai da ni wannan zama da ce kuwa falan ma ra'ayin ta baje da kan kala hada rabbi hada akbar sai Allah ai wannan ma tauta fi girma ma falamma afalat da ta fara qala inni bari'un mimma tushrikun ya fada wa baba ba ni ba abinda kuke bautawa kuke wa Allah shirka da shi inni wajjahatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa wama ana minal mushriki ni ba mushriki bane to yayi ta nema baban shi gafara Allah yake ba zai yafi baban ba wannan neman gafarar da yayi shine kar mu dauki abun koyi a ciki amma maganar da yayi ya kalli iyayen shi da dangin shi yace ba shi ba su gaba yanzu aka fara tunda sun ce ba za su yi musulunci ba to muna da abun koyi da Annabi Ibrahim a wannan amma wancan karmi shi yasa aka daga baya a suratul tauba ya kyankyasa mana sakamakon karshe cewa وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم wancan neman gafaran da annabi Ibrahim ya yi wa baban shi bai yi shi ba face na ɗan wani lokaci fala salamun alayhi amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai baba in an ce aminci Allah ya tabbata ga mutum kuwa ai ana fatar ya dace sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hadiya zan nema maka gafarar ubangiji na ina tsarin zai karba kaga cewa ma kana istighfaru ibrahim da abihi illa maw'idatu wa'da hadiya neman gafarar da annabi ibrahim yayi wa baban shi wasu yan kwanaki ne wasu yan gajerun lokuta ne ya gaba shi falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah da ta bayyana mashi ƙarar baban shi ba musulunta zai ba kafincin dai yake so tabarra'a minhu sai barranta da baba inna ibrahima la awwahu dama ibrahim ya kasance mai mayar da al'amuran shi zuwa ga Allah halim mutum ne mai juriya yakan iya jure duk wata wahala tunda dai a ciki akwai bin Allah subhanahu wataala to wannan abin da ya faɗa na ibrahim shi ne aka ce illa kaula ibrahim da abi la taskiranna lak baba zan nema masa gafara dan taskiru wannan yake cewa mustatna min uswati an hana mu kwaikwayo annabi Ibrahim a wannan ai laysa lakum ta'assibi ba ku da damar koyi da shi idalika cikin haka da an taskiru lil mushriki ku nema wa mushrikai kafirai gafara ku yanzu kaga har kalmar da take nuna neman gafara ko a al'ada ce ba za ka amfani da ita ba irin kalmar da ake rubuta an yi rasuwa ko rip ko rest in peace aslan jumlar ba addu'a bace jumla ce in sha'i amma ba addu'a bace zugi ne ake yi zugi ne ba addu'a bace dan addu'a in za ka roƙi wani ya rasuwa za ka roƙa da ba za ta yi magana da Allah ko to amma ta ce rest in peace da ba kake magana da wanda ya mutu wato kana ziga kika ce ko sun zo matse ka kakka malu ko sun zo dukan ka kakka duku ko sun zo azabta da kai kakka azabtu ziga shi kake yi to amma za ka han musulmi na yi to shikenan jumlar asalinta ba addu'a bace zugi ne da ake ma wanda ya mutu kuma kai idan yana da ƙarfin buge mala'ika a kabari dan me bai buge shi ba a nan duniya ta yadda in ma ya gaza ga dangi zai nema taimako sai da ya shiga dan wani rami in ma kiristoci ne kuma aka riga aka kara daure shi yadda aka saka akwati ba aka saka a rami fadan ya zama bifa mala'ika shi ko akwata akwatu a rami afirki biyu ko ya fita akwatin akwai rigima rani to shine kake zigawa kace ka kwanta lafiya shagu an abu to amma dai su masu rubuta suna nufin Allah ya mata rahama ko to sai ga sai wani kafiri ya sai wani musulmi ya je rubuta RIP a jikin gawar ko a hoton ko a wani alama da ke nuna wancan kafirin to sai ya yi dogon istighfari na musamman don Allah ya ce kar a yi kar a yi kar a yi shi kuma ya kafe da ya yi to inda kuma ya fi muni sai ga musulmi ya ɗauki kalmar ya sa ta a hoton musulmi inda ya fi ko'ina lalacewa sai sa ubangi ka rasa wanda za ka zuga ya rigima to kila kuma yan hakika ne ko su ne ga zama akwai da ya tada balli a lahira su hallafi nan da kake gani duk yan rigima ne a lahira da Allah zai ce gafi da yake ce san ba su yarda ba san san san ba su yarda ba in ka duba littafin yusufun na bahani na jami'u karamatul auliya ya kawo misalai da yawa da ke nuni ga waliyai sun yi rigima da Allah malalla ya turo wani wani wani muridi yake sallah yake azumi yake ibada ba waye waye zai sa albarkaci wai shehu zai tsaya mashi a lahira rannan kawai ya mutu ana rufe shi mala'iku suka duro kabarin shehu ana zaune ana zaman makoki sai abin ya faɗo mishi ce mala'ikun nan fa za su iya rashin kyauta ma ga muridin nan ba ni na tsaya mishi kawai sai ya kaga ya iska hu ya tashi kaga yanzu in kace musu me yasa waliye ba sa ta sai ce maka ai tunda tijjani ya zo ya hana to kaga akwai mugunta a wannan mutum yaya mutanen mu na dan tashi kowa a garin sa dan samu wani wali ya dan tashi suna dan jin daɗi kai daga zuwa daga Morocco ka hana yan Najeriya tashi ko kuma a'a dama can ba a tashin ne ni na shaida da haka ma sai dama can dai ba a tashin to kawai wannan shehu kawai sai ya ya fusata yace malaikun nan za su iya rashin kyauta ga muridin nan kawai sai ya tafi kabar yana jira suna ce mashi marar buka shi kuma kawai sai ya ce Abdul Qadir ya faɗa wani sun ce Abdul Qadir ne wani bayan Abdul Qadir mutumin kirki ne eh an ƙara kaucewa amsar ma bata yi ba aka ce ma dinuka Abdul Qadir man nabiyuka Abdul Qadir suka daga guduma sai karku taba shi wai daga can nesa sai Allah yake cewa na ji shiru ne kaga abin kaman comedy ba Kannywood kala kaman Kannywood labari na ko irin episode din na ya fito yau ga na kabari ya fito Allah ce na ce ku dake shi suka ce wani mutum ne ya zo ya ce kar mu dake shi ya ce kowaye ku kau da shi ku dake shi shine suka za su ce ku tsaya nan cikin nan nawa yana da wani isimi kadan suka ce ismi ismu lala azamu kenan in na ciro shi na wurga ta aljanna to duk wanda Allah ya sa aljanna ba zai ji dadin ta ba zan mai da ita fafu in kuma na wurga shi a wuta to duk wanda Allah ya wurga wuta wuta ba za ta kona shi ba sai mala'ikun nan sai suka faɗa wa Allah sai Allah ya ce wai wai wai zai mana asara mu jale shi wai gara a kyara nashi shi kadai shekaru shekara da shekaru ana shirya aljanna wa iddat lil muttaqina fa can kuma mu iddat lil kafirina amma ni ismi daya ya lalata shi kaga fim ne wannan amma dai su haka suke gani to ba a neman gafara ga kafiri amma ba laifin haka da suwar ka je kai masa gaisuwa ai da zafi dan uwa ya mutu je kai musu sori sori nan ce kuma wasu ka saka kai addu'a to in ka yi larabci ga addu'o'i nan masu zafi akan kafirai kai kai ta jawo su suna amen ta zubo su ba wani fassara ranar ba fassara ko darakta ya ce to a fassara ka ce ranka ya daɗe kalmomin masu ƙwari ne sai na je dictionary sai na je haka na haddace ta sai kun fito ka kebe shi ka ce yalla bai ba haka kai in ma ka cin masu bai bayi ne ba hakulun kulubi ta na ja ba sai to kace kulun kulubi ta sha da idai charman dudu charman dudu a sha da idai tura turmi ture kura kafa goma goma ne san ka duke da Allahumma azibu azabana alima wa damirhu tadmira wa la tadbir lahu waj'alhu min ashabin nar amin ya rabbal alamin ya tashi a tafi shikenan dama an ba mu oda in ka je wuta ta makabartar kafirai ka roki Allah ya kara masa azaba dan dama ana cikin yin masu to kai ma da bakin ka nan mai albarka sai Allah na cikin kaburburan nan Allah ya kara musu in ka ji tsoron in kai a bayyana da ya rigima to ai zuciyarka ai taka ce sai kai kai kadai to ba a ba a kwaikwayon annabi Ibrahim wajen nemawa wani kafiri gafara wa ma amliku laka min Allah min shay ban mallaki komai ba a madadinka a wajen Allah to da ka ba abin da zan iya yin maka na abin nan na in samar maka da lada da za ta shigar da kai aljanna ya babana ko in kare ka daga azaba tare da cewa ka je lahira da shirka ai kan nabihi an annahu la yamliku annahu ghayru istighfar bai mai bai mallaki ko sai wancan neman gafara da Allah a karshe yake karba wa huwa mubaliyun alayhi mustasnan min haythu al-murad minhu wa in kana min haythu zahir mimma yu'tasa fi tare da cewa za ka zato ai uba ne mahaifi ne kamar neman gamar ba a hana ba to amma shari'a dai ta hana kul fa may yamliku min Allah shay'a ce masu wane ne ya mallaki wani abu na gafara ko azaba a wajen Allah min haitu abin nan wasu ya farihi lau waye mallaki ikon nema mashi gafara Allah ne to amma shi ya nema mashi gafara kabla ya tabayyana lahu annahu aduwwul lillah kama zakara kama zukira lahu fi bara'a kamar da Allah ya ambata cikin suratul bara'a suratul tauba kenan rabbana alayka tawakkalna ya ubangiji gare ka kadai muka dogara kai kadai muka dogara gare ka wa ilaika anabna zuwa gare ka muke mayar da al'amuran wa anibu ila rabbikum ko suratul zumar wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku mayar da al'amuran ku zuwa ga Allah kuma ku mika komai na ku gare shi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja in dai ka rike takawa Allah zai sa maka mafita cikin kowace irin jarabawa kake fuskanta to shine wannan addu'a wa ilayhi wa ilaykal masir ya Allah zuwa gare ka makoma take min maqulil khalili wannan maganar ɗaya ne daga cikin maganganun annabi Ibrahim alaihi salam wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi kuma su ne suka faɗi ayar gaba sai dai za mu tsaya nan Allah kai mu gobe sai mu tashi a kanta ربنا لا تجعلنا sai mu tashi kan aya ta biyar kenan abin da yake na daidai Allah ba da da kuskure da ke yi na wa alaikum assalam wa rahmatullahi